الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 24 ga watan Ramadan shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin Turawa za mu dora kan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo akwa local government jihar gombe nigeria wanda muna cikin darasi na bakwai yau insha Allah a cikin suratu yusuf alaihi salam idan za ku iya tunawa jiya mun zo daidai gabar da shi wannan sarki mijin wannan mata da ta yi abin da ta yi da ta yi kulle-kullen da ta yi da makirce-makircen da ta yi na ƙoƙarin neman yusuf alaihi salam da alfahsha sun yanke shawara dai za su sanya annabi yusuf a gidan kurkuku ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين suka ce bari dai su jefa shi a kurkuku har zuwa wani ɗan lokaci kawai so yanzu yusuf ya ɗauki ƙaddara da za a sa shi a kurkuku ɗin dole ya haƙura ya yadda ko da daɗi ko ba daɗi to yanzu yau abin da za mu fara magana akai shine ya labarin kasancewansa a kurkuku ɗin shine allah ya ce mai mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا na'am وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين Allah ya ce wa da khala ma'ahu sijina fatayan fatayan tasniya ne na alfata alfata ana nufin wato matashi wasu yara guda biyu algulam kenan annabi yusuf ya shiga wannan kurkuku tare da wasu mutane guda biyu matasa guda biyu na ɗaya an ce shi ne yake bawa shi sarki abinci mai mai wato kukunsa kenan wanda yake bashi abinci na biyun kuma shi aikin sai kawo masa abin sha ne to me sababin malamai sun yi kokari don daɗa haskaka kisar bayanin ya fito fili mai sauraro ya fahimta su waɗannan mutane guda biyu me suka yi aka kai su kurkuku inda shi dai yusuf an sani akan zalunci aka kai shi gidan kurkuku to waɗannan guda biyu fatayan ɗin da Allah cewa dakhala ma usijana fatayan me suka yi malamai sun yi ƙoƙarin bayani cewa an shirya ne za a kashe shi wannan sarki wata rana sai aka yi amfani da su waɗannan mutane guda biyu da mai bashi abinci kukunsa da wanda kuma yake kawo masa kayan shaye-shaye to sai aka shirya ana so za a halakar da shi wannan sarki to sai aka dan miko musu na goro aka dan hada baki da su cewa za su dan daga kafa za su ba da wuri a shiga a dan halakar da shi wannan sarki to kuma ka san ita tsiya da rashin gaskiya an an yi ta sau da yawa ba a kaiwa labari sai ta bayyana allah rufa mana asiri ya raba mu ma da ha'inci da rashin gaskiya shikenan sai ya bayyana to shine sai aka shirya masa abinci za a kai masa to ta hanyar abincin aka so a halakar da shi ba sai mun bata lokaci akan labarin ba dai kawai ku fahimci me dalilin tafiyar su gidan kurkuku kamar yadda wasu malamai suka faɗa wallahi alam da cewa shi qur'ani bai yi bayanin me laifin da waɗannan su kuma guda biyu suka yi aka yi su kurkuku ba daman min adatil qur'an yana daga cikin al'adar qur'ani shine yana samari yana takaice zance baya itnabi a cikin bada bayani so shine ya samu labari ya ce to shikenan kuma za ku tafi kurkuku tunda da ku za a hada baki a kashe sarki shine aka hada su aka ce su tafi su je su yi zaman gidan maza su ci dawar da maza suke ci su ci kwakwar da maza suke ci a wannan gidan kurkuku annabi yusuf alaihi salatu wassalam shigansa gidan kurkuku yake da wahala sai ya fara yada ilimi ya fara karantarwa ya fara yin bayani wa mutanen kurkuku cewa to abin da nake so na gaya muku duk wanda ya mafarki yake so a fassara masa ya zo nan na iya fassara mafarki sai ɗaya daga cikin waɗannan matasa waɗanda aka sa a kurkuku ɗin sai yake cewa ni ko mu je mu jarraba wannan mana ya ce bari su gwada yusuf ɗin wannan abin da yake faɗa gaskiya ne tunda ya ce yana fassara mafarki bari su gwada shi sai suka kirkiri mafarkin ƙarya babu mafarkin suka ce mu je mu yi bashi labarin mafarki na ƙarya wanda ba mu yi ba ya fassara mana in da ya dai zo fassara mana mafarkin na ƙarya to dama mun san kawai boge ne dan buge ne kawai kuma alhali ba ga komai ba um, shine nan dai qur'ani ya ba da labari cewa sun zo su nemi shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya fassara musu wani mafarki da suka yi to shine Allah yake cewa qala ahaduhuma inni a, inni arani asiru khamra kun ga wannan bayanin ana da bukatar sa saboda shi qur'ani cewa yayi wa dakhala ma'ahu sijna fatayan matasa guda biyu sun shiga kurkuku tare da Yusuf to ba a faɗi me sababi ba ba a faɗi ya aka yi ba kawai sai aka ce ɗaya yana ya zo yana yi wa Yusuf bayanin cewa ni na yi mafarki na ga kaza kun ga akwai bukatar wato wani akwai wani link element da zai linkin magana daga can gurin zuwa na to shine abinda malaman tafsiri suke kokarin fatarwa Allah saka musu alkhairi um qala ahaduhuma cikin bayanin mafarkin da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu abokanan Yusuf a gidan kurkuku da suka shiga sai ɗayan su yake cewa wato wannan ahaduhuma din malamai suka ce shine mai bawa wannan sarki abin sha inni arani asiru khamra ni fa na ganna a mafarki ina tatsar khamran khamran anan ana nufin inabi ne dan suna ambatar al'inabu da, da, da, da ismul khamri me yasa suka ambaci inabi suka sama sunan al-khamr lima ya'ulu ilaihi saboda inabin in aka murza shi aka murza shi wani lokacin aka yi mai hada hade sai ya dawo giya kuma to shine aka ce da inabi al-khamru um, yace na ganni ina ina tatsar inabi me wannan fassarar take nufi kawai ne mafarki ga ina matsa inabi ina tatse shi wa qala al-akhar shi kuma ɗayan mai kawo wa sarki gurasa da abinci kenan shine al-khabbaz sai yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ya yusuf ni kuma a mafarki na na ganni gani nan na ɗauko na yiwo dakon gurasa shine khubzan an lodo mun gurasa kaina kuma ta akulu tairu minhu ga tsuntsaye kuma sun zo kan wannan gurasa tana kaina kuma suna ci to to wannan masauki me yake nufi nabbi'ina bi ta'wilihi ba mu labarin wannan fassara wannan mafarki akhbirna bi tafsirihi wa ta'birihi kenan wa ma ya'ulu ilaihi amru hadhihi ar-ru'ya fassara mana yi mana bayani da abin da lamarin wannan mafarki zai koma gare shi inna naraka minal musinin lalle kai yusuf muna ganin ka cikin mutane masu kyautatawa masu kyautatawa anan ai minal alimina bi ibaratin ru'ya kai muna ganin kana cikin mutane da suke masana ne akan fassarar mafarki kalmar al-ihsan anan tana nufin al-ilm kenan inna naraka min almuhsinin ai inna naraka min alalimin muna ganin kana cikin masu ilimi um, malamai sun ta kokari kamar yadda riwaya ta zo daga imam abdahak ibn muzahim an tambaye shi dangane da fasara wannan aya a matsayin sa na malamin tafsiri me ma'anar inna naraka minal muhsinin sai ce ma kana ihsanuhu sai ce idan mutum ya rashin lafiya shi annabi yusuf saboda ihsaninsa da da Allah ya bada labari mutanen sun ce kana cikin masu ihsani to yusuf idan mutum ya rashin lafiya a kurkukun nan yana tashi da kafa sai je gaishe shi baya jin cewa shi yusuf ne a shi mai matsayi ne a yana zuwa ya gaida marasa lafiya hatta a cikin gidan kurkuku kuma idan mutum ya shiga cikin wani kunci a gidan kurkukun na annabi yusuf yana bin hanyar da zai bi yalwata masa idan kuma mutum yana buƙatar taimako annabi yusuf yana taimaka masa a gidan kurkukun nan bayan wannan kuma mutum ne mai tsananin ibada a gidan kurkukun nan aka ce daransa gaba ɗaya sallah yake shi yusuf allahu akbar assala idan dai dare yayi kwana yake na sallah baccinsa da rana kawai yake kaga wannan ya cancanta ya zama inna naraka minal muslimin an ce lokacin da ya shiga cikin kurkuku shi yusuf alaihi salam ya tarar da mutane waɗanda suna cikin bala'i sun ɗauke tsammani ma cewa bara ma su fita daga gidan kurkukun nan ba tsammani ma sun ɗauke bakin cikin su ya tsawaita suna cikin hali na damuwa annabi yusuf da ya ga haka sai ya zo yana ba su yana rarrashin su yana ce da su albishirinku wasbiru tujaru ku yi haƙuri allah zai ba ku lada ku daure akwai lada wajen allah tabaraka wa ta'ala sai su rinka ce da shi barakallahu fika ya fata Allah maka albarka ya kai wannan yaro ma ahsana wajhaka wa khuluqaka wa hadithaka kai ai kana da kyakkyawan fuska kana da kyakkyawan ɗabi'a kana da kyakkyawan zance laqad burika lana fi jiwarika mu kam Allah ya mana albarka da makotakan ma da muka da kai faman anta kai ku waye wannan bawan Allah yace ana yusuf ibn safiyullah yaqub ibn zabihullah ishaq yace ni ne yusuf dan gidan zababban allah annabi yaqub shi kuma dan gidan ishaq sai yace zabihullah a nan gurin mun yi bayani mai ma'anar zabihullah zance mafi inganci ba annabi ishaq ne zabih ba annabi isma'il shine az-zabih ibn khalilullah ibrahim kuma dan gidan halilin allah annabi ibrahim kenan ya gaya musu nasabarsa ga asalinsa shi ma duk da darajarsa dan gidan annabawa jikan annabawa amma yau gashi a gidan kurkuku suka ce wallahi da da da mun da mun samu hanya wallahi da sai mun fidda kai daga kurkukun nan amma dai za mu kyautata maka masu gidan masu kula da gidan kurkukun kansu sai da suka amfana da annabi yusuf alaihi salam suka ce zabi inda kake so a gidan kurkukun nan wuri mai daɗi ka zauna cikin mutuncin da za mu maka da kyauta maka da za mu yi kenan wannan da yana cikin bayanai da malaman tafsiri suke ta faɗa kamar da imam albagawi ya kawo cikin littafin tafsirin sa Allah masa rahama imam tabari ma ya kawo wannan bayani a cikin tafsirin sa riwaya daga imam qatada Allah ubangiji ya kara musu rahama da jin kai so yanzu dai jama'a ga annabi yusuf nan a cikin gidan kurkuku gashi kuma ya zauna anan abin da nake so mu fahimta shine kenan duk matsayin mutum duk ɗaukakan mutum duk darajar mutum ba mamaki ya ganshi a gidan kaso ku gane cewa ba wai duk wanda aka ganshi a gidan kurkuku shine mutumin banza ne ba ba haka bane wallahi akwai bayan Allah na kwarai malam mutanen kirki amma Allah ya jarabe su zama a gidan kurkuku mutane ne na kwarai mutanen arziki mutanen masha Allah tabarakallah yanzu ga wannan annabin Allah annabi Yusuf kun ji labarin me ya same shi me dalilin da ya sa ya shiga don mu ma yanzu a wannan zamani din ka iya zuwa ka tarar da mutumin kirki a gidan kurkuku ka tarar da malami a gidan kurkuku ka tarar da ainihin wato wani babban mutum ko ba saraki a gidan kurkuku ko wani mutum mai taimakon al'umma ko wani mai kuɗi mai daraja a gidan kurkuku wani sababi ya kai shi wannan ba wani abu ne ba ko ba kuma yayin da mutum Allah ya kai shi gidan kurkuku sai shi ma ya amfani da damar da ya samu ya taimaka wa mutane a gidan kurkuku din akwai wanda yana da hali ana kawo mai abinci akai akai mai kyau wannan yana da yar hanya kenan so idan Allah ya taimaka an kawo maka din sai ka taimaka ka rinka taimaka wasu wanda suke mabukata akwai wanda yake yana kurkukun amma yana kyautar miliyoyi yana kurkukun idan an zo zai ba da umarni ya ce aje can ayi kaza a aikata kaza ka sunan dai kowa ya sani so zaman kurkuku ya jama'a ba duk wanda aka kai shi a kurkuku ba wai ana nufin mutumin banza bane ba to gashi nan waɗannan bayan Allah sun gaya wa annabi Yusuf mafarkin da suka yi ko kuma zai fassara to bari mu ji me yace قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي haka إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون shikenan annabi Yusuf ya fara fassara mafarki qala mana Yusuf ya ce la yati kuma ta'amun turzaqanihi babu wani abinci da zai zo muku mana yana nufin a bacci idan kuka yi mafarki kuka gani a bacci abinci da aka kawo muku ai la yati kuma ta'amun turzaqanihi fi nawmikuma in dai a bacci ne kuka yi mafarki ga abinci an kawo muku to ni kuma zan ba ku labarin wannan abincin me ake nufi da shi illa na ba'atu kuma bi ta'wilihi face sai na ba ku labari shine na ba'a zan ba ku labari da fassarar wannan abincin idan kuka farka ku zo ku gaya mu wasu malamai suka ce abin da yake nufi babu wani abinci da za a kawo muku daga gidajenku ku ci ku sha ni kuma sai na ba ku labarin iya yawan abincin da kuka ci da launin abincin da kuka ci da lokacin da abincin nan ya zo muku da kuma lokacin da kuka gama amfani da shi ko da ba na wurin ni kuma zan gaya muku ko kuma in dai za a ba ku wani abu na abinci ko a mafarki ko a farke to kafin ya zo wurin ku sai na ba ku labari akan wannan sifofin shi gaba daya shine qabla an ya'tiyakuma ay qabla an yasila ilaykuma kafin ya isa gare ku kaga wannan ai akwai abun mamaki idan dai ba annabi ba ba wanda ake bawa labari ba kamar misali yanzu abincin da zaka ci a sahur ya gaya maka fa shi ba bai sani ba amma yana da hanyar da ake sanar da shi sai ya gaya maka abu kaza za ka ci za ka sha abu kaza kuma ga launinsa kuma ga yawansa kuma daga wuri kaza ne kafin ka je kai sahur din ya baka labari ko kuma in a mafarki ne suka gani shi ma sai ya ba su labari sai suka ce tab to kai kuwa a ina ka samu wannan labarin to ba mamaki daman kun sa annabi isa ma Allah ba da labari ya ce wa nabbikum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Allah ya ba da labari akan annabi isa ma yana da irin wannan sifa din suka ce to kai ko idan ka samu wannan ilimi ya yusuf sai ce zalikuma mimma allamani rabbi wannan ilimi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni Allahu akbar ka duba aqida duba tauhidi sai ya mai da ilimin ga Allah gaba daya bai ce wannan dabara ta bace bai ce wannan wayo na bane sai ce zalikuma mimma allamani rabbi wannan yana daga cikin abin da ubangiji na sanar da ni to haka ake so duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima Allah ya baka wata falala ya baka wata daraja to karka kamba kanka kada ka buga wa kanka da kanka iska za ka fasa kanka wata rana kawai ka ce Allah ne ya baka kai ai wane ba dama gaskiya ka ce alhamdulillah zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan yana daga cikin falala Allah akan mu kuma da yawa mutane kada mutum ya taba nuna alfahari akan wani abin da Allah ya bashi ko na kuɗi ko na mulki ko na sarauta ko na ilimi ko na bayani ko na fasaha ko na ƙarfi ko na mema kada mutum ya kuskure ya nuna cewa ai wannan abin ai dabararsa ne ai wannan abin ai wayonsa ne a'a ka miƙa lamari ga Allah kurum ka huta kaga abin da Yusuf ya ce zalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi yace ni na baro hanyar mutanen da ba su yi imani da Allah ba kaga zai fara da'awa kenan zai shigar da abar aqida ya ɗauko hankalinsu gaba ɗaya tunda yanzu ya burge su ko sai suke tambayan wannan burgewa daga ina sai ce ai wannan ai Allah na ne ai ya sanar da ni waɗannan mutane ba su ma san Allah ba kenan yanzu ya fara kwankwasa zukatansu yana nuna musu fa akwai wani abun bauta sunansa Allah ka ji gaba ɗaya kaga iya wa'azi ko na biyu sai ya ce ni ai na baro hanyar wasu mutane da ba su yi imani da Allah ba la yu'minuna billah ba su yi imani da Allah ba hum bil akhirati hum kafirun kuma masu sun kafirce wa lahira wannan hum hum din ta'kid ne da tikrar karfa bazance ne ina so ku lura da ayan nan tana cike da abubuwa da yawa kaga nan ya kira su ya nuna musu rububiyar ubangiji da ya ce zalikuma mimma allamani rabbi kaga wannan rububiya ne Allah huwa alladhi yu'allimu nas Allah shi yake sanar da mutane ilimi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba waye ya sanar da kai Allah lalle falala Allah tana da yawa a gare ka sannan kuma ya ce ya bar wata hanya ta wasu mutanen da ba su yi imani da Allah ba to kenan kaga yana kushewa rashin imani da Allah shi fa bai yadda da kin imani da Allah ba saboda waɗancan ba su yi imani da Allah ba ya guje su to kuma fa ba ku imani da Allah ba gudun ku zan yi to yanzu ma cikin yana kwankwasa zukatan su kenan akwai wani abu imani da Allah na biyu kenan wahum bil akhirati hum kafirun waɗannan mutanen ma sun kafircewa lahira a kenan akwai wani abu ma lahira kenan yana yana yana daɗa musu bayani akan ɗaya daga cikin rukunan imani kenan al-imanu bil yawmil akhir yin imani da ranar ƙarshe ka duba wani uslubi na da'awa uslubi na karantarwa na kira zuwa ga tauhidi ba tare da wai ya zauna da su wai ya ce kai jama'a ku zo in muku wa'azi kai jama'a ku zo ku yi imani da Allah ku imani da kiyama ku imani da samuwar ubangiji rububiyarsa da uluhiyarsa da sunanakinsa da sufofinsa ba bai haka ba a cikin abin da suka zo nema ne aka miƙa musu to haka ake so malami mai wa'azi ya zama yana da fasaha ya zama yana da basira yana ɗaukan hankalin mutane mutum yana biye da kai yana biye da kai kana ta dasa masa aƙida yana tafa da kai kana sa shi aƙida yana biye da kai kana sa masa aƙida a fiqihu aqida a nahawu aqida raban gado aqida bayanin aure aqida bayanin kasuwanci aqida bayanin harkar noma aqida wane ne wane ne aqida malamin aqida duk inda ya samu dama yana dasa aqida a cikin karantawarsa lesh saboda me aqida ita ce ruhin tafiya idan mutum bai da aqida bai da cikakken imani da Allah rubutu ne fa akan ruwa ka gwada yin rubutu akan ruwa kaga yana zama baya zama sar'ana ma ya talasha nan da nan yake gogewa babu dure shi so ya kamata mu ɗauki wannan darasi a cikin kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam na fara wa'azi da da'awa a cikin wannan bayani nasa to kai ka iya ce to yanzu shi annabi yusuf mutanen nan tambayansa suka yi suka ce ina ya baro kuma ka iya ce to me ma bukatar wannan eh akwai bukata saboda ya fara magana da mutanen da ba addininsu ɗaya ba kenan dole ya musu shimfiɗa ya nuna musu fa shi waye to bayan nan malam me ya faru
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ina so ku lura da wani abu da na san kun manta annabi yusuf fa waɗannan mutane fa zuwa suka yi suka yi mai bayanin ga mafarkin da suka yi kurum ya fassara musu yanzu fa daga bayanin fassara mafarkin kafin ya fara fassara mafarkin fa shimfiɗa ce fa yanzu yake yi sai da ya shimfiɗe su da aƙida gaba ɗaya yanzu nan duk ayoyin da za mu yi ta kawowa yana ta yin shimfiɗa ne zai zo fassara mafarkin ba wai bare fassara ba mafarkin me za a fassare shi tas amma kafin a fassare musu shi sai an yi musu shimfiɗar da idan an musu fassarar mafarkin za su ɗauka su kula wani lokacin mutum zai zo tambaye ka wani abu a matsayinka ko na malami mai wa'azi mai da'awa ko kuma wani ƙwararre akan al'amari na rayuwa ka duba shi duba na hakika ka fahimce shi ka karanta shi ba wai kawai directly ka wuce da bashi ansa ba a'a idan akwai wani abin da zaka iya amfanar da shi a hanya kafin ka bashi amsar da ya zo nema wajenka ba shi akwai kuma lokacin da zaka lura da mutum kawai ansarsa zaka bashi ka rabu da shi likulli makanin maqal kowane wuri da abin da ya dace so annabi yusuf yana ganin ya samu wata dama ne tunda a can an hana shi zama an takura masa wata mace ta matsanta masa an fidda shi daga gari cikin al'umma inda yake da gata an dawo da shi gidan maza an ajiye shi kuma an hada shi da wasu mutane ya ce to bari in fara bubbuge waɗannan ɗin da aƙida tukunna in kafa musu aƙida su samu musulunci dan aƙidan nan ina maimaita muku malam duk wanda ka bashi aƙida ya sha to ka sake shi ya je ko ina baka da matsala da shi ko ina ne ba amerika zai je ba ko ina ko fada shedan zai je zai je lafiya ya dawo lafiya saboda ka bashi aƙida ya sha amma mutum yana rayuwa biri-biri ba bashi aƙida ba bai ma san me aƙidar ba ka sake shi ka ankara shi ka miƙa shi gurin waɗancan mutanen a'a ai in ba sa ba wallahi za su kwace shi ba shine wani irin wannan garajin ya kama ya tafi ya je ya je kasashen kafiran ne ya tafi karatu ba yana zuwa shekara ɗaya shekara biyu ba sai ya bugo wa ɗan uwansa waya abokinsa ba wani lafiya ya gajiya lafiya kalo ya al'amura sai shi dan uwan yake masa maganar sallah ya ya ibada ya kaza kaza ce kai ya ce ku yanzu har yanzu ba ku daina sallah ba ya ce ai shi yanzu ya daɗe da daina sallah ya ce har yanzu baka bar sallah ba wani wai abokinsa yake gawa tunda shi ya sha iska ya hau jirgi ya tafi kasan turai shi ai ya daɗe ma da daina sallah lesh me yasa wannan ya samu wannan matsala saboda bai sha aqida ba kafin ya tafi yasa duk yanda za ku yi ƴaƴanku su zama suna da aqida ta musulunci kafin ku tsallakar da su shiga kowace ƙasa ce wani ya zo karatu kawai ya je yana yi yana karanta wani bangare a cikin karatun boko ya karanta ya karanta ya karanta tunda bai samu wato ba a bashi wani wato kawadir na aƙida ba wallahi malam sai ya zo kawai ya ridda kwanan nan ake ake ake yadawa intanet musulmi dan musulma jikan musulmi tattabakun nan musulmi komi nasa musulmi kawai a wani bincikensa na science kawai ya ce kai shi bai ma yadda fa akwai wani Allah ba kai ce ba wani abun bauta ya ce saboda ya gwada ya duba ya gani in ba wani magana Allah ma duk kawai wai akan wai akwai Allah akwai wani abu kuma bai da wayan an mutu wai za a je wai wani kiyama in an mutu ya za a ce in an mutu za a wani tashi ya mutum zai mutu shi a a tunaninsa a science dinsa yana gani ya za a yi bayan mutum ya mutu a ce wai zai tashi kuma wannan who is that somebody da yake da damar da zai tashi wai wani wai bayan ya rididdige ya mutu ya ce shi bai yadda ba yake ta yadawa kuma abu mamaki kungiyoyi na yan adam na kare yancin yan adam da sauran kungiyoyi na kafare na duniya aka ta aiko masa invitation gayyata ana girmama shi ana mutunta shi kuma ana cewa lalle a bashi tsaro yana da yancin da zai faɗi abin da ya ga dama wannan on his own research ne by the way ya ya ya understanding this kind of uh, knowledge so he have to be respected so ana ba da shawaran kada a touching nasa a kyale shi la ilaha illallah Allah kiyaye mu ai wani wani da uwarsa ta haife shi to gwanda a ce faskare ta fitar ya fi wallahi ƙwarai da gaske dan da mace ta ɗuguna ta yi naƙudar ɗan da za ta haife shi ya zo iridda ya zo yana challenging Allah ƙur'anin izu sittin ya ɗaga shi yana kace-kace da shi cewa bai yadda da gaskiyarsa ba ta wannan na jin gwanda a ce da ta ɗuguna faskare ta ta fitarwa kur kaga faskare kaga faskare a amfana da shi alal akalli a je a hura wuta da shi a ci tuwo an koshi an amfana amma wannan mai amfaninsa bai da wani amfani Allah kiyaye mu so shi yasa jama'a kuma duk wanda ya samu dama a ko ina yake ka yi wa mutane bayanin aƙida a yadda fa da Allah ɗin nan a fayi imani da Allah da samuwarsa ba mai azurtawa sai shi ba mai talautawa sai shi ba mai hanawa sai shi ba mai bayarwa sai shi in mulki ne a hannunsa yake in rashin mulki ne a hannunsa yake lafiya a hannunsa take cuta a hannunsa take ɗaukaka a hannun ubangiji ne in kai ƙasa Allah ne ya ƙasa da kai in kai sama ma Allah ne sama da kai in ya barka tsakiya ma dai aikinsa ne ka yadda da wannan dan in mutum bai yadda da wannan ba to da sauran rina a kaba annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce wattabatu millata aba'iya amma ni na bi hanyar iyayena wannan ba duk a waɗannan mutanen guda biyu masu neman fassara mafarki suna zaune suna jiran a fassara musu mafarki yana ta zuba musu aƙida ya ce ni dai na bi hanyar iyayena iyayen nan nawa ga sunan sanannu ne a duniya ba ɓoyayyo ba da musulmi da wadda ba musulmi ba ya san su ibrahima ɗaya kenan wa ishaqa biyu kenan wa yaquba ba shi ya ce yaquba amma sunan yaquba ne waɗannan su ne aba'i ma'ana iyayen shi tunda daman shi yusufu ne ɗan gidan yaqub yaquban ɗan gidan ishaqa ishaƙan ɗan gidan ibrahima ya ce to ni ina kan hanyar waɗannan iyaye nawa ya zaɓo manya-manyan mutane a duniya bayan allah na warai ya ce shi hanyarsu yake bi idan za ku karɓi fassarar mafarki na ku sani ilimi na yana da alaƙa da waɗannan iyayen kuma ku bincika ku ji waɗannan mutanen waɗanne irin mutane ne mushrikai ne ko musulmi ne musulmi ne kenan da ya bayyana musu cewa shi min waladil anbiya yana daga cikin yayan annabawa bayan wannan ya ce ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace da mu ba bai kamace mu ba mu yi shirka da Allah da komai Yusuf ya fara faso ta kenan ya ce ta kuma mu ba ma shirka ya jama'a ba shirka ba kayanta shirka tar da ita shirka rusau kenan innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ce duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa gidan aljanna mushriki babu shi ba aljanna ka yi kokari a rayuwarka kar ka zama mai shirka da Allah wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله ce wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya faɗo ne daga can sama karramina sama kafin ya ƙaru so tsuntsaye suka yi yaga-yaga da shi suka yi kace-kace da shi suka gutsutsure shi au tahwi bihi rih ko iska ta ɗebe shi ta watsar da shi a cikin wani wuri na daji mai nisa inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah baya yafe mai amma Allah yana yafe duk wani zunubi wanda ba shirka ba wanda ya shirka da Allah hakika ya bata bata mabayiri to shi yasa annabi Yusuf ya nuna musu ni ba na shirka kuma mu ba ma shirka can annabi Ibrahim din ma an sha faɗa cewa wa ma kana minal mushrikin ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin wannan Ibrahim din ba shine kaka annabi Yusuf ba ga abin da Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim ba ba yahude bane saboda yahudawa sun yi da'awar cewa nasu ne wala nasraniyya kuma annabi ibrahim ba nasari bane ba kirista bane saboda kirista ma sun ja sun ce su ma annabi ibrahim nasu ne to allah ya yanke hukunci la yahudu wala nasara lish ish baki me ya saura walakin kana hanifan muslima Allah ce annabi Ibrahim mutum ne wanda yake kan hanyar da ta kauce wa dukkan wata hanya karkatacciya musliman annabi Ibrahim musulmi ne so annabi Yusuf musulmi ne dan ya dada karfafawa cewa da ya musliman din ya wadatar sai kuma ya ce wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim baya cikin mushrikai to shine nan yusuf yake cewa tabatu millata aba'i ibrahima daya wa ishaqa biyu wa yaquba uku sai ya faro daga babban ibrahim sai ishaqa sai yaqub da kamata ya ce aini ina kan addinin iyayena yaquba dan gidan ishaqa dan gidan ibrahima amma sai ya faro daga sama don ya nuna musu muhimmancin abin da yake kira zuwa gare shi tauhid kadai ta Allah shi shi kadai ma kana lana an nushrika billahi min shay kuma sai annabi Yusuf ya nuna musu fa wannan hanya din fa wato ba kowa yake samun ta ba fa falala ce zalika min fadlillahi alaina wannan yana daga cikin falalar Allah akan mu ma'ana yana nuna Allah yana son su da ya ba su musulunci Allah yana son su da bai dora su akan hanyar shirka ba sannan kuma ya ba wa mutane wannan falala ta yadda suka yi ta kiran mutane zuwa gaban Allah shi shi kadai walakin na aksaran nasi la yashkurun amma da yawa yawa daga cikin mutane ba sa yi wa Allah godiya idan an kira su zuwa ga musulunci ba sa amsawa ka ji wannan shimfidar mu je kuma يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
malam kawai ya mai da su abokanansa kawai ya shiga ma wa'azin directly don ka gane abin da ake da bukatar ka ko ina ka samu dama ka shigar da aƙidarka ka shigar da aƙidarka makaranta ne aƙida kamfani ne aƙida kasuwa ne aƙida gona ne aƙida mota ne aƙida acaɓa ne aƙida keke napep aƙida dumame kuke ci aƙida hira kuke yi aƙida duk inda ka samu dama saka aƙida saka aƙida ba kuna zaune ba ba kwa tallata aƙida yanzu ake bin ku gida-gida ana raba muku takardu na bushara akwai lalacewa da ta wuce yanzu musulmi kai da kai ne kake dauke da dawa amma kai ake yi wa tallan addinin kiristanci ko ba ka bane ka hawo mota daga nan zaka je gari kaza wani ya tashi ya ce ku rufe ido za a yi addu'a da sunan Yesu almasihu kuma dole ka rufe a yi ihu a yi tsalle a yi tsalle kuma a ja mota da sunan Yesu almasihu kuma a yi awa guda ana ma wazi kana ji amma in musulmi ne yana tashi a mu gaskiya mu ba mu san bambancin ra'ayi mu gaskiya a kyale mutane da abin da suka abin da yake damun mu kenan abin da yake damun mu kenan kana tashi kana tashi kana fara bayani za a ce dan ina ne wace kungiya yake wannan shine abin da ya kashe mu ko a ina kake kana tashi da ka fara cewa Allah ya ce annabi ya ce sai a ce dan wani bangare ne na wani bangare ne wannan bangaranci wannan kungiyanci shine ya lalata mu ya hana mu yi wa musuluncin ma namu aiki kana zaune har gidanka wata za ta shigo gidanka tana tallata maka tana baka pamphlet tana kiranka zuwa ga addinin kiristanci nawa ne mutanenmu aka mai da su ku je ku karanta wannan wannan tarihi a tansir fi nigeria yanda ake kashe malayinul mamalyana na kudi dollars yanda ake an gizo kudi daga waje a kashe kudi don a maida musulmi ya zama ya zama ba musulmi ba ya zama kirista a ɗauki nauyinsu a buɗe musu makaranta a taimaka musu a ba su magani a asibiti a yi sponsorin rayuwarsu a yi musu kaza tafshir a zo a musu bishara kuma waɗansu wasu suna shiga kuma suna karba kuma Allah ya mana afuwa so yana samun dama ce ya sahibai sijin ya abokanai na na gidan kurkuku me yasa ya ce abokanai don suna tare kuma sun zama ashabu sijin me yasa aka ce da dan aljanna ashabul janna ko sahibul janna li'annahu sakinun fil janna saboda yana cikin gidan aljanna din kuma aka ce da yan wuta ma ashabun nar li'annahum sukanun nar a arbabun mutafarriquna khairun am Allah al-wahid al-qahhar tace ya ku abokane na ka duba yadda wato irin kalmar uslubin da ya amfani da shi ba zagi malam ba cin mutunci ba hantara ba wulakantawa ba fa akan musulunci suke ba bai daddanna musu kalmar kaulasan tukunna kafin ya kira su ba a'a sai ce ma abokane na ya ku abokane na na gidan kurkuku yanzu alloli shine arbab arbab ana nufin alihatun shatta alloli daban-daban daban wancan allan na zinari wancan allan na azurfa wancan allan na dabino wancan allan na itace wancan allah na kara suna nan allolinsu kala-kala akwai na ƙasa akwai na dutse akwai wanda dibino ake nikawa dibino dibino a kwaba shi a kwaba shi sai a yi mutum mutumi a yi allah da shi a masa haƙorin zinari a mammakala masa a masa ido a wai allah ne yayin da gari ya yi zafi ba abin da za a ci aka samu matsala aljihu ya ƙare ba kuɗi sai wani ya kewayo daga bauta bauta haka in ya samu kafar wannan allah ta dabinan nan sai ya bantare ta in ya bantare ta sai ya watsa ta a cikin jaka ya yi gida ya je ya ce wa iyalinsa su zo su zauna su gyari su cinye kafar Allah wannan ma ya zo sai ka ga in an jin yunwa sai a zo a samu Allah a sashi a gaba a cinye shi tas ranar da aka samu kuɗi kuma dibino ya dawo gona ta kyau kuma sai a daɗa kwabawa a zo a kafe shi kuma a sashi a gaba ana bauta masa haka na itacen ma in gari ya zafi ba itacen da za a dafa abinci faskare shi ake a zuba shi a murhu a gyare shi kurin wannan kaɗai ya ishe kai nuna ma cewa musulmi da Allah ya masa dace yake bautawa Allah shi shi kaɗai ya huta saboda babu wani wato ba wani ba, ba, ba wani ba wani shakka dangane da abin da kake bautawa tabaraka wa ta'ala to yanzu irin waɗannan alloli daban-daban khairun su suka kuma fi muku alheri amillahul wahidul alkaharu ko kuma Allah shi shi kadai kwaya ɗaya tilo shine alwahid alkahar mai rinjaye mai ƙarfi mai fawa shi ya fi yanzu da alloli da yawa da yawa feti feti gods ko wancan god wannan god wannan god wannan god wancan Allah wancan Allah wancan Allah wancan Allah da allolin nan daban-daban daban-daban a watse su suka fi muku ko ko dai Allah kwaya daya saboda ya tarar da su kowa da Allahnsa ba wancan da Allahnsa waɗancan mutanen da Allahnsu waɗancan da Allahnsu kowa da wanda yake kira to shine yake nuna musu akan ku rarrabu akan alloli to ku dawo kan Allah ɗaya mana ka ji wa'azin farko ko to ma ta'buduna min dunihi nam ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون shikenan sai ci gaba da cewa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha duk abin da kuke bautawa ba Allah ba ba wani abu bane face sunannaki ne kurum sunannakin wasu alloli ne kuma ku kuka kirkiri sunannakin abun mamaki ku kirkiri sunan abu kuma ku bauta masa ayyuqal hada wani akwai sense a ciki ko kuka kirkira kuma ku zo ku bauta mai ai ya kamata Allah da za ku yi bauta a ce ya riga ku ai to amma wannan ku kuka shirye kayan ku kuka sa musu suna sammaitumuha antum wa aba'ukum kuka sa musu suna ku da iyayenku arbaban khaliya anil ma'ani ababen bauta ne wadda ba su da wata ma'ana la haqiqata li tilkal asma waɗannan sunan nikin ma ba su da wani haƙiƙa da ku da iyayenku kuka sa musu sunan ma anzalallahu biha min sultan Allah ubangiji bai saukar da wata hujja hujja wala burhan akan wannan ba babu hujja a gurin Allah ku kula inil hukmu illa lillah babu wani hukunci fa alƙaza'u wal amru wan nahyu babu wani hukunci ko umarni ko hani in fa ba daga hannun Allah ba kaga ya fara buɗe musu bai dalla dalla ku daina bauta waɗannan allolin ku dawo ku bauta wa Allah alwahidul qaharun nan kwaya ɗaya kuma waɗannan abin da kuke musu bauta ba hujja babu dalili kuma al'amari gaba ɗaya a hannun wannan Allah yake babban Allah kenan shine in hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya ku ji qur'ani in hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya babu wani hukunci in ba ga Allah ba kaga wannan lamirin Allah Allah kenan ko to kuma shi Allah shi yayi umarni Allah ta'budu illa iya kar ku bauta wa kowa in ba shi Allah ba zalika dinul qayyim wannan bayani da na muku wannan sharhi da na muku ai shine addini miƙaƙƙen addini shine addini original ba jabu ba ba fake ba walakin na aksarar nasi la ya'lamun amma da yawa yawan mutane ba su san cewa wannan din shine addini na gaskiya ba ba su san cewa bautawa Allah shi shi kadai shine abin da ya kamata kuma ya dace ba kun ji ya isar da sako ko kun ji dai ya musu bayanin tauhidi da aqida ko to bayan nan kuma me yace malam يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان Allahu akbar duk wannan bayani da ya shimfiɗa ne yanzu yake fassara mafarkin sai ce ya sahibai sidin su ku abokanansa nan sun yi shiru suna sauraron sa kaga waɗannan sun iya saurare fa kun ji sun yi magana ba su ce komai ba saboda wa'azin ya ratsa su to haka ake so idan mutum yana sauraron jawabi yana sauraron wa'azi yayi shiru dan sai ya fi cin moriyar abin da ake faɗa wataƙila a faɗi wata kalma guda ɗaya ita ce za ta zama sababin samun ka gidan aljanna to ga fassarar mafarkin ya sahibai sijin ya abokanai na na zaman kurkuku kuma annabi yusuf wato malam Allah ya bashi wata irin fasaha wato ka ka annahu yani yukhatibu ad-damir wa ka annahu yukhatibu al-qulub wato yana magana ne wato wato da zukata duba sai yake musu amfani da wasu kalmomin da zai matso da su tare da shi ya abokanai na na zaman kurkuku ya abokanai na na zaman kurkuku ba kawai ya da su ne wasu mutane wanda ba su da daraja ba su da kima ba su da wane ne ba ya zo ya ragargaje su kamar yadda ake faɗa malam da Allah idan ka je a ragargaje su haka ba ake faɗa malam dan Allah idan ka je duk gaba ɗaya ka kai su jahannama kawai mu maka Allahu akbar kawai mu dawo a zo a cinikin kaset shikenan ka je ka yi Allahu akbar ka je ka ragargaje su ka mammake su da itace da faskare ka ce yan wuta ne kuma ka je garin su yi wa'azi kuma baka taho da ko mutum ɗaya daga cikin yan wutan ba baka yi wa'azin da ka kubutar da ko mutum ɗaya daga wutar ba an maka Allahu akbar Allahu akbar ku din dai da kuka je yanda kuka je dai din haka kuka dawo kai din ma kuma zaka dawo daga Allahu akbar Allahu akbar nan da suke za su fara cinye ka kai tunda a to baka samu wasu bai tunda baka samu wasu ba to kamar amfanin ka bai da yawa to sai a fara bita da kulli kuma kai wai ya malam yake wancan riga ne ya malam ya canja mota ne ya ne ne muna ga malam yana abu na wai me yake ne tukun wai ya aka ne an nemi taimako ba ba ga labarin su wai aka ne kai to a dakatar da shi kai to ayi kaza shikenan dalibanka wanda kake karantar da su kake taimaka musu ka dora su akan aqida ka sa su akan tauhidi su ne za su zo kuma suna maka bita da kulle za su kifar da kai saboda kai ma baka bi manhaji na annabawa ba wajen wa'azinka mu samu nutsuwa ya ce to ɗaya daga cikinku fassarar mafarki amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra lalle ɗaya daga cikinku zai shayar da mai gidansa giya fassarar mafarkin shine lalle zai shayar da mai gidansa giya alama ne na cewa zai shayar da mai gidansa giya wa amma al'akhar amma kuma ɗayan fayuslabu nan gaba za a soke shi a kashe shi fatakulu tairu min rasi tsuntsaye za su zo suna cin kansa kinaya ne na cewa tsuntsaye za su zo su ci kansa قضي الأمر الذي فيه تستفتيان al'amarin da kuke neman fatawa a kai an riga an gama bayani ya fassara mafarki ya gama Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allah ya bamu damana mai albarka Allah ya sa ruwa ya jika ku kafin ku je gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh